أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم باب قصة وقت سيء وحديث أبي بن خاتم حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبو أوانة حدثنا عبد الملك عن أمر بن هريث عن أبي بن حاتم قال أتينا أمر في وفد فجعل يدعو رجلا رجلا ويسميهم فقلت أما تعرفني يا أمير المؤمنين قال بلى أسلمت إذ كفروا وأقبلت إذ أدبروا ووفيت إذ قدروا وعرفت, وعرفت إذ أنكروا فقال أدي فلا أبالي إذا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على النبي الكريم babu kissatu wabda tsayi'in wannan babi ne da yake magana akan kissar tawaga ta tsayi'u wa hadisi adi bin hatimi da hadisin wato adi bin hatimi wato ita ɗayi'u wata ƙabila ce ita ma wato ƙabila ce mai zaman kanta suka yi wata waga zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma shi Adi bin Hatim shi kuma wato babba ne wanda yake wato mai al'umma kuma wanda yake mai wato mai sakin hannu to shine wato za a yi magana a wannan babu حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا ابو اوانه حدثنا عبد الملك عن عمرو بن فريتين فريتين عن ابي بن خاتم قال ابي بن خاتم yace a sai na umara mun zo wa sai na umar fi wabdin cikin wata tawaga daga ɗayi kenan eh faja ala ya tsura julan rajulan sai ya haɗe yana kiran mutum bayan mutum cewa ne a gaisa wane wane ne wancan wane wane malawa duk dai ya yana faɗan su yana yana kiran su wai sannihi kuma yana ambaton sunan su kowa in yi kira sai ya ambaci sunan sa to shi ajiyu hajin sai ga ba ambaci sunan sa ba fa qultu yace sai na ce da sai na umar ce ah amma ta arifu ya amiral mu'minina ya sarki mu ne baka san ni bane ni ni na ji baka faɗe ni ba baka kira na ba kala sai sai na umar ya ce shi bala na san ka wala ai san da ne maka ma ya fi san da ne musu domin kai aslamta is kafaru kai ka shiga mutunci ka mi kauya yayin da su suke kafin ko aqbalta is adbaru kai ka zo yayin da su kuma suka juya mana baya ko wafaita is gadaru kai kuma ka cika mana alƙawari yayin da su kuma suka yi mana yaudara alƙawari wa arabta is ankaru kai kuma ka yi sani wato yayin da su kuma suka yi inkarin abin ka nuna ka sani su kuma suka yi inkari fa qala adiyin sai adiyin ya ce to fala ubali idan wallahi ba zan damu ba daga yanzu eh ba zan ba zan wata damuwa ba domin wannan ma abin da na samu ai su ba su same shi ba eh
باب حجة الوداع حدثنا إسماعيل بن عبد الله حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فأحللنا بعمرة ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليحلل بالحج مع الأمرة ثم لا يهل حتى يهل منهما جميعا فقدمت معه مكة وأنا هائد ولم أتب البيت ولا بين الصفا والمروة فشكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انقذي رأسك وامتشدي وأهلي بالحج ودعي الأمرة ففعلت فلما قضينا الحج أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق إلى التمكين فأتمرت فقال هذه مكان أمرتك قالت فطاف الذين أهلوا بالأمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى وأما الذين جمعوا الحج والأمرة فإنما طافوا طوافا واحدا babu hadisul wada'i babu hajin bankwana ma'ana hajin bankwana da manzala sallallahu alaihi wasallam yayi wanda daga wannan hajin bai kuma yin wasu wani haji bai koma yayi wani haji ba sai ya ce hadathana isma'il ibn abdullah hadathana malik malik an ibn shahab an uwat ibn zubair an aisha uwat ibn zubair ya kamo daga nana aisha radiyallahu anha Allah ya dade ta kala tace kharajna ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mun fita tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fi hajjatul wada'i a hajjin ban kwana fa ahalalla bi umrati tace sai muka yi harama da umra sun makara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man kana ma'ahu hadiyun wanda duk ya zama yana da hadaya to falyuhallil bil hajj ma al umrah to yayi harama da hajji tare da umra in dai kana da wato hadaya to ma'ana ka yi kirani kenan sai ka yi shirin kirani eh domin idan za ka yi kirani to akwai hadaya kaga ka yi umra da hajji a lokaci daya a lokaci daya kuma la yahillu sannan duk wanda yayi wato harama da hajji da umra tare sannan to ba zai warware aikin ba ma'ana ba zai sauke aikin ba hatta ya hilla lil muwaziniya har sai dai ya sauke su baki daya eh ma'ana ba za a ce dan ya je ya yi dawafi na umra to shikenan a ce shikenan ya tahalluli ma'ana ya sauka daga umra kuma sannan ya haji ba a idan ya haka ya zama mutamatti kenan eh to amma in dai za ka warware za ka sauka da kan aiki to sai dai ka sauka da kansu baki daya tunda wato haɗawa kai kai kai kirani yace faka jimto ma'ahu ma'ahu makata yace sai na gabato tare da shi maka jina na Aisha ba yace sai take faɗan wannan tace sai mun gabato maka tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa ana ha'ilun ni la ni haira to da muka zo ne ya lama dauke baiti ban samu na yi dawaji a daki ba ban je na yi dawaji ba saboda tana tana cikin al'ada ba za ta sa ba za ta yi dawaji ba eh tunda mai ba cikin tsarki kaga ba zai yi ba zai ba zai tsarki ba wala baina safa wal marwa wala tsakanin safa da marwa tunda ba ta samu yin tsarki ba kaga ba za ta samu yin safa da marwa ba eh duk da shi safa da marwa an yi ruga malamai sun ce ko ba alwala ba sarki za a iya yin sa to amma kuma dole sai tsawaki ingantacce ya gabace shi eh sa'ayi ba zai yi ba sai bayan tsawaki ba wanda zai zo ya ce zai ce kawai ya zai safa da marwa ba ba tare da yayi tsawabi ba ya ce zai yi sa'ayi dama yana daga cikin cikin ingancin sa'ayi an yadda an yadda kaddama hu tsawafin sahihun eh tsawabi ingantacce ya gabace shi shi sa'ayi sannan kuma sai a yi safa da marwa eh shi su ce to ba ta samu sai tsawabi ba sannan kuma ba ta je ta yi safa da marwa ba ta ce fashe kauce ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ne kai wato kara gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ga abin da ya same ni fa tun da yake gashi abin da nake ci na ga ban yi dawabi ba fa qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace in qudira ataki warware kan wa tashi ki ta ga gashi wa ajli ki harama bil hajj da hajj wa da il umrata ki rabu da umra ban umra take fa fa al sai na aika ta ku ga ta zama mai ifradi kenan eh tunda ba ta sauke an ajiye magana umra ta yi harama da hajji tunda a cikin wasannin hajji ne to kaga ba ba magana ake fi kirani ba ifradi kenan ta dauka eh tace fa ba aljanna aiki da abin da manzo Allah ya ce tace fa lamma qadainal hajji yayin da muka kare hajji arsalanni rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya aike ni ma Abdurrahman bin Abi Bakar Siddiq tare da Abdurrahman dan Abi Bakar Siddiq kanin ta ne sai manzo Allah ya hada sai ke tafi sai ta yi ma sai ta sai ya aike mu ila tan'im zuwa tan'im tan'im nan ne ake ɗauko harama da umra a shigo maka in kana maka ma to kana cikin haramu ba za ka iya umra daga cikin maka sai ka fita ka je tan'im sannan ka yi harama sai ka shigo na eh wani ta fito da maka akwai jirana su ma amma ita jirana ta fi ɗan nisa amma wanda ya taho daga madina zai shigo maka to ita ta din masallacin ma harama yana nan a kofar gari za a ga masallacin inda ake ɗauka harama da umra yanzu ta sana imam masjid aisha masjid aisha eh to ai saboda manzo Allah ya ce je nan ta dauko umra eh mutum ko dan maka ne in zai umra sai ya fita ya je ya yi sai ya fita sai ya je ya sannan zai yi harama da umra ya shigo eh kace sai manzo Allah ya ce ni da Abdurrahman bin Abubakar Siddiq da Abdurrahman da Abubakar dan Siddiq kallon ka ila tan'in manzo Allah sai tura mu zuwa ga tan'in fa atamarku sai na je sai na yi harama da umra na shigo ne umra fa qala da muka gama sai manzo Allah ya ce da ni hadihi makana umrati wannan ita ce matsayin umrar da take ka so ki maki ba ga tarancin mai da ita eh qala tace fa dafal ladhi ahallu bil umrati bil bayt wanda suka harama da umra wato sai suka yi tawafi ga ɗakin Ka'aba wa baina safa wal marwa kuma suka je suka yi safa da marwa sun mahallu sannan kuma daga suka gama wannan to shine sai suka warware aikin su shike sun matsabu dawab al akhara eh sannan sai suka kuma yi wato tawafi wani tawafi ba da an rage omin mina bayan sun dawo daga mina kaga za su yi tawaful ifada kenan tawaful ifada Eh, wa amma allazina jama'ul hajji wal umrata amma wanda suka hada haji da umra suka yi ta hada su tare to inda ma tsafu tawafin wayar su sun yi tawafi tawafi guda daya eh wato idan ka zubo shi ne mai mai haji kadai mai haji kadai ma- mutumin da ya yi ibrahim idan ya shigo tawaful qudum kawai zai yi. idan ya tawaful qudum tun da ibrahim zai sai ya tafi ya je ya yi hajjinsa in ya gaba sai zai tawaful ifada eh sai ya sa'ayi sa'ayi sai zai yi. wanda ya kira ni misalan wanda ya gwa mu haji da umra to idan ya zo idan ya dawa shi na farko in ya je yin safa da marwa a wannan lokacin to idan ya dawo daga arfa in ya zo dawa shi ɗaya in ya dawa fa zuwa sai ya ji ya sake ba zai je ya sake yin sa'ayi ba Eh, wanda ya kira ni sa'ayi ɗaya ne wanda ya ibrahim sa'ayi ɗaya ne wanda ya tabbata sa'ayi biyu ne Eh, eh.
حدثني عمرو بن علي حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا ابن جويري قال حدثني اداهم عن ابن عباس اذا طاف بالبيت فقد حل فقلت من اين قال هذا ابن عباس قال من قول الله تعالى ثم مهلها الى البيت الاتيك ومن امر النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه ان يهلوا في حجه الوداع وقلت انما كان ذلك بعد المؤرد قال كان ابن عباس يراه قبل وبعد
حدثني عمرو بن علي حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا ابن جريج قال حدثني عطاء عن ابن عباس ابن ابن جريج yake عطاء ya zantar da ni cewa ya karbo daga Abdullahi dan Abbas cewa idan dafa bil baiti idan mai harama ya je ya dora biyu wato da daki to fakar halla shikenan ya sauka ma'ana wato ya gama aikinsa yace to fa kullu je nace min aina eh min aina sai ina aka samu wannan kala sai ce a haza haza ibnu abbas wannan ibnu abbas ne kala yake min qaulin lahi da fadan allah eh shi ibnu jurayj ba yake magana sai yake cewa wannan ai ibnu abbas ne yace ai fadan allah ne wannan da Allah yake summa mahilluha ila al-baytil atiq sannan gurin wai wato sauka daga wato yin wannan harawa zuwa ga ɗakin ya zama mana idan aka je aka yi tsawafi aka gama to shikenan an warware yace wannan auren nabi da kuma lamarin annabi umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam ashabu da yawa sabban sa umarnin da yawa sabban sa fi hajjatul wada'i hajjin ban kwana kunutu to shikenan sai shi yace inna ma kana zalika fa ba'da al-mu'arraf ai wannan umarni da manzo Allah ya yi musu ai bayan tsayuwa a arfa ne eh ba da zuwa arfa bayan an tsaya a arfa ne da aka da aka yi dawaji shikenan shi to an warware shikenan an warware ba wai da aka shigo bane kafin a tafi arfa yake shikenan an warware a eh ba dawaji ne warware ba da aka je aka yi dawa aka yi tsaya a arfa ba da mu'arraf bayan tsaya a arfa da aka dawo aka yi dawaji shi to shikenan kala sai yake cewa kana ibn abbas ya rahu qablu wa ba'du ibn abbas ya zama yana ganin wannan warwarewa qablu kafin arfa ne wa ba'du kuma da bayan arfa ne an samu wato hukunto a shirawi
حدثني بيان حدثنا النضر اخبرنا شو اخبرنا شعبة عن قيس قال سمعت دارقا عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم بالبدهاء فقال احججت قلت نعم قال كيف اهللت قلت لبيك باهلالك اهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال طف بالبيت وبالسماء والمروة ثم هلا فطفت بالبيت وبالسماء والمروة واتيت امرأة من قيس ففلت رأسي
حدثني حدثني بيان بيان فصيلاني ka ce ko bayani dai wata eh haddathani bayanin bayani ya zantar da ni sunan sa kenan haddathana nadru shi kuma bayani yake nadru ya zantar da shi hadisa akhbarana shubatu shi kuma na biyu ce shubatu ya ba shi labari an kaisu shi ko shubatu ya karko daga kaisu kala kaisu yake sami su tsari dan na ji tsari ku yana cewa an abi musa al-ash'ari ya karko daga abi musa al-ash'ari radiyallahu anhu Allah ya da shi kala shi abu musa al-ash'ari yace kadintu ala nabi sallallahu alaihi wasallam yace na gabato ga annabi sallallahu alaihi wasallama bil badai akwai eh wato kwarin maza fasara ce yake a hajjata shin kayi haji eh kayi haji yake ga Abu Musa al-Ash'ari kullu sai Abu Musa al-Ash'ari ke yi na'am eh ai na haji kala sai manzo Allah ya ce kai ba halalta yaya kai harama sai Abu Musa ya ce kullu sai yake ji ai cewa ne labbaika bi ihlalin ka ihlalin Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amsawarka ya aikiya ne amsawarka ya Allah da harama kamar haramar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake kowace harama manzo Allah yake ni ma irin ta ne eh kala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk bil baiti ya kake dawaji a daki wa duk tafawal marwa ka je kuma ka je kai tafa da marwa sun mahilla sannan kuma ka warware sai abu abu za ce fasu bikin wajen nan da hajji ne tilbai da ɗaki wajen tafa da wajen nan tafa da marwa ya ce wa a sai ta umra ta da na gama da hajji ko da ta yi da na nuna wata mata nan aikin daga ɗansu take matar ba fata lantara a ciki ne ta ɗebe min kaina to shi ne ta irin abin da ake a tsefa kai kuma a yayyanka gashi shi ne ba fata lantara a ciki
حدثني ابراهيم بن المنذر اخبرنا انس بن اياد حدثنا موسى بن عقبه عن نافع ان ابن عمر اخبره ان حفصه رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم اخبرته ان النبي صلى الله عليه وسلم امر ازواجه ان يهللن عام حجه الوداع فقالت حفصه فما يملؤك فقال لبت راسي وقلدت حدي فلست اهل حتى انحر هدي
حدثني ابراهيم بن المنذر اخبرنا انس بن اياد حدثنا موسى بن عقبة عن نافع أن ابن عمر في موسى بن عقبة يا كفو daga Nafi Nafi yace أن ابن عمر cewa dai wato Abdullahi dan Umar akhbarahu ya baki labari anna hafsata cewa na na hafsata ummul mu'minin kenan radiyallahu anha Allah ya tada ita zaujen nabi sallallahu alaihi wasallam matar annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce yar sayyidina Umar eh wanda ake masa alkunya da ita ake ce masa Abu Hafsin eh in ka dace Abu Hafsin sayyidina Umar kenan shine babanta eh akwai abubuwa musulmai da suka faru dangane da lokacin da wato ba ta da miji shi kuma sayyidina Usman matarsa ta rasu yan manzala sallallahu alaihi wasallam sai sayyidina Umar sai ya samu sayyidina Usman yace ga hafsata kamar ka aure ka mara tunda ba abun kunya bane kana da ya kana son taimaki idan ka zama mutum na gari kana so ya aure sai ka gaya masa ba wani laifi bane kuma ba ba saukewar daraja bane tunda alheri kake nema kuma alheri ne tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai sai na so sai sai sai na Umar to zan yi shawara to da yace sai na Umar zai shawara to abin da yau sai na Umar daɗi ba sai sai na Umar sai dai ya zama da dai wato ransa dai bai ji daɗin wannan zai shawara ba don ɗauka yake kamata da ya ce masa ya zo ya aure ta zai ce ai to bismillah zai murna kawai ya ce shi kenan dangane da matsayinsa shi kenan sai sai na Umar sai ya je sai ya samu manzala zo sai ce ya rasulullahi Usman yi mun abin da ban ji daɗi ba sai manzala ce me ya maka yace na ga matarsa ta rasu kuma nace ga hamsa da shi ta ma za ta ba miji nace ya zo ya aure ta wai sai shi da ni zai shawara kuma tun da ya gaya mu bai sake kallo na ba har yanzu sai maza Allah ya murmushi yace ka kyale shi zai auri wacce ta fita ita kuma za ta auri wacce ya fi shi kenan kuwa ita na nan su sai maza la aure ta ba ya fito da Umar ba ita kuma ita kuma shi ko sai na Usman sai aure yan maza Allah eh a gani yace zai auri wacce ta fita ita kuma za ta auri wanda ya bi shi karabu da shi eh to ga abin da aka yi kenan eh ita ce da Hafsa ummul mu'minin radiyallahu anha Allah ya dace ita wato shi ibnu Umar yace ya ba shi labarin shi cewa ita na Hafsa Allah ya dace ita wajen da biyu sallallahu alaihi wa sallam mata annabi sallallahu alaihi wa sallam akhbaratu ta ba shi labari annan nabi sallallahu alaihi wa sallam cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam amara azwajuhu ya umarci wato matai kunsa an yi halilina wato su je su tahalluli ba za su warware ama hadisul wada shekarar da aka hajjin ban kwana fa qalat hamsa dina na hamsa tace fa ma yamna uka me zai hana ka kai ma ka je kai tahalluli faƙala ko ta ala battun rafi na yi tarjibin kaina wato idan za su yi harama wani abu suke sawa sai su dandaɗe dajinsu ko ƙaro da wani mai sai su sa ɗan kar su bar gajin sun nan an shiga harama ba wanka kura ta shiga gajin abubuwa su lalata kuma har ƙazanta ta shiga kan ya zo yana ko wari ko kuma yana yana kai kai mutum yana ta zuwa to sai su samo wannan abin da ake talbijin wani zuba an ce karo ne ma ake kwaba sai a dandace gashin ba zai motsa ba ko kuma wato wani abu shi hada da mai da da kuma turare sun kafin su harama sai su talbijin to su dandace gashin to har a gaba aiki umra ne ko aikin haji to gashin ba zai tashi ba balle kura ta shiga ciki eh eh shine shine sai yake cewa labbatu na rafi na talbijin kaina waƙallarsu hadi na kuma ratayo hadaya ta falastu a hinna ba zan yi ta halluli ba hatta an hara hadi har sai na na kai na je na soke abin hadaya ta na na Abdulhami ne bai zo ba ba kawo bai kawo da zinan ba ko ya zalo kuma ba zinan ba حدثنا أبو اليمان قال حدثني شعيب عن الزهري قال محمد بن يوسف حدثنا الأوزاعي قال أخبرني بن شهاد عن سليمان بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من خطأمة استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع والفضل بن عباس رجيك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراهل- على الراهلة فهل يقدر أن أهج عنه قال نعم
حدثنا أبو اليمان حدثنا قال حدثني شعيب عن الزهري وقال محمد بن يوسف حدثنا الأوزاعي قال أخبرني بن شهاد عن سليمان بن يسار عن ابن عباس سليمان بن يسار يا كان أولد عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الله يرضى فيه أن امرأة سوى وتما كان خسأمة بالقبيلة خسأمة استبتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثاني رفقة daga manzala sallallahu alaihi wasallam fi hadisin da zai a hajjin ban kwana yace wal fadl bin wal fadl bin abbas fadl dan sayyidina abbas shi kuma da bi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yana abun kutaftawa manzala sallallahu alaihi wasallam ana abun kutaftawa manzala yana kan abun hawa ya tsoro shi shi kuma a bayansa shine ma'anar radif eh abun kuturtawa ba wai ba wai kutu wato kutu ake nufi ba eh wato an kuturtar da shi ma'ana an sa shi a bayan ya ya zauna yana bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za ta ga shine radif radif wanda yazo a bayan mutum to shi ne yake cewa wato matsalar yace wata mata wato ta nemi fatuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hajjin ban kwana lokacin da shi kuma fadlu yana wato sirrin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fatsalar sai matar ta ce fatuwar kenan ya rasulullah ya manzo Allah inna faridatul hajji ala ibadihi dan dai farilla aikin hajji wanda Allah ya daura ta akan bayansa adrakat aji ta samu babana ta riski babana shehan ya zama tsoho kabiran mai yawan shekaru la yastati wa an yasu me yake muka to
إن فريضة الله على عباده أدركت أبي to ni ne nake to bari ne da hajji eh, to nan da ya kawo guda biyu ya kawo guda biyu da hajji eh, nan bai samu ku biyun ba a gefe a gefe ba nan ma bai kawo da irin kawo wannan bai kawo to to shi ke duk ɗaya ne dai. amma na fi dogara dama da wa'in wannan eh, amma dai duk saha ce ana samun wannan to shi ne kalat da ta tashi ba zo da rage ta sai ta ce ya rasulullah ya manzo Allah inna faridatan lahi hakika dai farilla Allah wato ala ibadi da ya farlanta kan bayan ta adrakat aji ta riski mahaifi na sheha tsoho kabira mai yawan shekaru la yastati ba da iko an yasta waya ya daidaita Allah rahilata akan taguwa fa hal ya qadi an ahujja anhu shin zai hukunta wato zai biya al'ahujja an mai hajji gare shi ma'ana idan na haji in na masa haji na biya haji da yake kansa tunda ba zai iya ba ala sai maza Allah sallallahu alaihi wasallam ce na'am Eh, yayi zai ki masa Eh, domin wannan yana daga cikin rukunin rukunin musulunci kenan da wato wani zai iya wa wani kalmar shahada ba wanda zai iya wa wani Eh, mutumin da bai shiga musulunci ba wani ba zai ce ya masa kalmar shahada shi ke shi kuma ya shiga musulunci ba sannan sallah ba a yi wa mutum mutum ba ya rama wa wani sallah da za a ce mutum ya mutu ba su da salloli a kansa to ba za ka ce za a rama masa salloli ba eh ba za ka rama masa sallah ba sai da ce mun masa gafara abin da yake haka nan ba wanda yake wani azumi da za a ce mutum ya mutu da kafara a kansa ba za a ce wani ya zo shi zai rama masa wannan azumin ba eh wani ba zai wani azumi ba eh zakka ko da ma ga sanar azumi kuɗi yake yin ta za a ce kai ne da kuɗi wanda yi maka zakka ba Eh, amma barin lahaji to wani zai iya wa wani wannan Eh, wani zai iya wa wani Eh, kasata ma irin wannan yanayin idan ya zama da shi wanda zai aikin ajin ba yi da ikon ya je ya ajin matsalan ko rashin ƙarfi ko tsufa ko rashin lafiya kuma ga shi hajin ya wajaba a kansa amma ko da yake in ma ya wajaba wato amma wa'annan larurorin sun hana ba zai iya tafiya ya je ya yi hajin ba shi ke nan sai a je a yi masa shi kaɗai ne wanda za a ce yi a cikin arkanin islam kamar yadda na faɗa domin arkanin islam guda biyar ɗin nan kowa shi zai kayansa kowa shi zai kalmar shahada kowa shi zai sallah kowa shi zai azumi mai dukiya shi zai zaɓa kayansa to wannan farilla hajji sai wani zai iya wani. Warai da gaske. Ta ai dama, ai dama a sabilu ai abin da ake cewa as-sabilu abin da ake nufi as-sabilu sabilan as-sabilu sabilan ai ta ce da as-sabil ita hanyar ta zama lafiyayya da barin duk wani abin da zai cutar da dan adam domin ce ayi bin sada ilayhi sabila wanda ya samu ikon tafarki zuwa gare shi ba za ka samu ikon tafarki ban hanya aka ce aka ce babu aminci eh ba zai ce a tafi ba حدثني محمد حدثنا سريج بن النعمان حدثنا سليم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أقبل النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو مرجف أسامة القصواء ومعه بلال وعثمان بن طلحة حتى أناخ عند البيت ثم قال لعثمان ائتنا بالمفتاح فجاءه بالمفتاح ففتح له الباب فدخل النبي صلى الله عليه وسلم أسامة وبلال وعثمان ثم أغلقوا عليهم الباب فمكث نهارا طويلا ثم خرج وابتدر الناس الدخول فسبقتهم فوجدت بلالا قائما من وراء الباب فقلت له أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى بين ذينك الأمودين المقدمين وكان البيت على ستة أعيدة صدرين صلى بين العمودين من المقدم وجعل باب البيت خلف ظهره واستقبل بوجهه الذي يستقبلك حين تليه البيت بينه وبين الجدار قال ونسيت أن أسأله كم صلى وعند المكان الذي صلى فيه مرمرة حمراء
حدثني محمد حدثنا سريج حدثنا سريج بن النعمان حدثنا فليح عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه عبد الله بن عمر الله يجزي شي wato shi wato nafi'u ya karɓo daga sayyidina Abdullahi dan Umar Allah ya jini shi kana yace akbala annabi sallallahu alaihi wa sallama annabi sallallahu alaihi wasallam ya gabato ko kuma ya zo amal fatih shekarar da aka yi budin maka eh shekarar da aka yi budin maka wa huwa murdifun usamata shi yana mai kusurtar da usamatu alal qaswai abin da wato wannan wato wannan wato wannan wato a sadarar da ake ce mata kasuwa domin manzo Allah yana da su kowace da sunanta wa ma'ahu bilal bilal yana tare da shi ko Usman bin Al-Hajj da Usman dan Al-Hajj dan dan Talha Al-Hajji eh shine wannan mai mai mukullin Ka'aba shi Usman bin Talha hatta alaha hajje manzo Allah ya tsira wato ya durkusar da taguwarsa in indal baiti a wajen ɗakin Ka'aba sun matsala da Usman sai manzo Allah ya ce ga Usman bin Talha itina bin Mujahid zo mana da mukulli to fa ja'ahu bin Mujahid sai zo masa da mukulli fafataha lahul baba sai shi Usman bin Talha ya bude wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kofar daki ya bude mata kofar dakin Ka'aba to fa da sallan Nabi sallallahu alaihi wasallam sai Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya shiga cikin Ka'aba wanda suke tare da shi ya Usama da Usama shi na shiga ko Bilal da Bilal ko Usman da Usman shi ke wanda suka shiga sai sun ma'ajala ku alaihimul baba sai suka kulle wa kansu kofa bayan sun shiga kuma kasa da haran ɗaunan maza Allah ya zauna a cikin ka'aba yini mai tsawo sun makaraja to bayan yawa na zama sannan sai ya fito wanda tana nasu tukula bayan maza Allah ya fito sai mutane suka rika gaggawar shiga cikin ka'aba fasa baka shuhun shi Abdullahi bin Umar sai ke cewa sai na riga su eh eh fata bakku sai na riga su fa wajen su bilal sai na samu bilal a cikin ɗakin kaba ka'iman yana tsaye min wara'in babu yana bayan kofa a tsaye fa kuntu lahu yace sai yace da shi aina sallallahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya salla fa qala sai bilal yace da shi abdullahi ibn umar yace salla baina zainikal amudaini al muqaddamaini manzo Allah ya yi sallah tsakanin wancanan ka ginshikancan guda biyu wato ababen gabatarwa da na gaba guda biyun nan to a tsakanin su manzo Allah ya yi sallah to kana zai ala sittati amudatin amudatin shi kuma ɗakin kama ya zama yana wato yana kan ginshiƙai ne wato al'amudai guda guda shida eh al'amudi shi ne kamar wannan irin wannan ginshiƙai eh to guda shida ne a cikin sa eh to sai nuna masa wata guda biyu wanda yake na gaban shi a nan manzo Allah ya talla eh sadarai kuma suna layi biyu guda shida ne layi biyu kaga uku uku kenan to sallatul al'amudai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah tsakanin wato wannan al'amudai guda biyu min as-satr al-muqaddami daga wato layin gaba annabi manzo Allah ya salla wanda ana babal bait alfa zahiri ya ga yin salla sai ya sa kofar ɗakin Ka'aba a bayansa wasta kuma yujihi sai kuma ya fuskanta da yujihi da fuskanta allazi yastaqbiluka wanda yake fuskanta ka da shi ke masalidul baita yayin da zaka shiga cikin ɗaki eh bainahu wa bainal jirani tsakanin ku kuma da tsakanin wato tsakanin da tsakanin daru to anan manzo Allah ya tsaya yi tsakanin wannan wato al'amudan kala to shi Abdullahi bin Umar sai yake cewa wanda shi sai na manta an as'alahu in tambaye shi ma'ana in tambayi Bilal kenan kam sallah san raka'a nawa manzo Allah din yayi sallata to ban tambaye shi wannan ba eh wa indal makanin da ji sallati da wato inda makarin da bisan lafiyi marmaratun hamrawa amma gurin da manzalar sallallahu alaihi wasallam ya talla a wajen nata akwai wato wani dutse fa wato hamra'u wacce take ja a nan gurin da manzo Allah ya talla
حدثنا أبو اليماني أخبرنا شعيب عن الزهري حدثني أروة بن الزبير وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتهما أن سفية بنت هيين زوج النبي صلى الله عليه وسلم خابت في حجة الوداع فقال النبي صلى الله عليه وسلم آه هادفتنا هي فقلت إنها قد أفاضت يا رسول الله وضعفت بالبيت فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلتنفر حدثنا أبو اليماني أخبرنا شعيب عن الزهري حدثنا أروة بن الزبير وأبو سلمة بن عبد الرحمن أروة بن الزبير ده أبو سلمة بن عبد الرحمن wato su suka wato wato su suka zantar da zuhuri cewa su su biyun nan sun ba shi labarin Allah Aisha ta cewa na Aisha rajul nabi rajul nabi sallallahu alaihi wasallam mata annabi sallallahu alaihi wasallam akhbaratu mata ba su labari anna safiyatu cewa safiyatu binta huyayyin ya huyayyi zaujan nabi sallallahu alaihi wasallam mata annabi sallallahu alaihi wasallam hadat ta yi haida fi hajjatul wada'i yayin da mazala ya zo hajjin ban kwana fa qala annabi sallallahu alaihi wasallama sai mazala sallallahu alaihi wasallama yace da ita sai mazala sallallahu alaihi wasallama kai yace a hadisatu lahiya shin ita mai tsare muke ma'ana mai tsare mu tunda tana yin al'ada to kaga ba za ba za ta shiga sai tsawaji ba an gama haji sai wato sai jinin ya yanke to kaga kenan ba za kuma a tafi a barta ba ita kuma ko ba za ta tafi a ce ba ta yi ba to kaga ta tsare shi kenan nan ga bayan tafiya shi yasa manzo Allah yake ce musu wanda suka zo da suke magana yake sai yake cewa ahadithatu lahiya a cikin ita wato mai tsare muke ko eh wato wannan ahadithatu a din hamza ta ta istifhami tambaya ce amma istifham takrir na tabbatarwa ne eh istifhami ne na tabbatarwa ahadithatu lahiya ma'ana ai ita mai tsare miki ma'ana ta tsare mu ba za ta ba za mu tafi ba har sai ta yi tsawafi da nan zamu ko kai ce ce sai nace inna hakan afarat ai ita ta yi wato tsawabin ifara ya rasulullahi ya manzo Allah wa ta wato afadar ke inna hakan afadar ita ta to wato ta yi kwarai ma'ana ta taho daga ta taho daga daga arfa ta taho wa dafar min kuma ta yi tsawafi da tsaki ta yi tsawafi fakanin nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ta to tun da tayi eh kaga ta gama kenan ban tabbir shi kenan sai sai tafiya kenan ta gama sai tafiya alhamdulillah alhamdulillah